الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau lahadi daren litinin ya tara ga watan rajab shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da shida bayan hijira annabi alaihi salatu wassalam daga maka zuwa madina wanda ya biri da sha tara ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya idan ba manta ba mun cike ƙarshen sura ta suratul mumtahana sura ta sittin za mu tashi farkon sura ta 61 suratul safi kamar yadda muka faɗa suratul safi ita ce sura ta 61 dan ka faro irge daga sama sannan wannan sunan shi yake ga mata kamar yadda yawancin malaman suke faɗa sunan ta suratul safi illa iyaka an samu a cikin tafsir ibn abbas yana kiranta da suratul hawariyyin a wani lokacin saboda ko da ce suratul safi saboda ta zo a cikin sura inna allaha yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan to daga wannan kalma aka samu sunan ta aya ta hudu kenan ko kuma a kirawo ta da suratul hawariyun saboda ayat tarhi ya ayyuhal ladina amanu kunu ansarallahi kama qala isa ibnu maryam lil hawariyin sai ta ibnu abbas yake ce masa suratul hawariyun a wani lokaci sura ce madaniya duk malamai sun tafi a kan haka illa iyaka an samu kima a wani guri ibnu abbas ya ce makkiya amma kuma wato akwai wani zantuttukan da yake cewa madaniya magana cewa madaniya ce ta fi kwari ita suratul sajd sura ce madaniya ba makkiya ba tana da ayoyi sha hudu wannan babu sabani a kai ayoyin ta goma sha hudu ne sannan ta sauka ne bayan suratul tagabun kafin suratul fath bayan suratul tagabun kafin suratul fath na fara a farko cewa ayoyin da sha hudu muna roƙon Allah madaukakin sarki ya mana jagoranci wajen biyawa daidai da fassarawa daidai ya ba mu ikon aiki da abin da za mu ji bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم
سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون يعلمون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصود bayan bismillah Allah madaukakin sarki yake sabbaha lillahi wa ma fi samawati wa ma fil ard duk abin da ke cikin sammai da kasai sabbaha lillah ya yi wa Allah tasbihi tasbihi kuma ma'anarsa shine tsarkake Allah madaukakin sarki daga dukkan abin tawaya to duk abin da ke cikin sammai da kasai sun yi wa Allah tasbihi wa huwa al-aziz kuma shine mabuwayi wanda ya fi karfin kowa alhakimu mai hikima duk abin da kaga yayi akwai hikima ya ayyuhan ladina amanu ya waɗanda suka bada gaskiya lima taquluna ma la taf'alun me yasa kuke fadar abin da ba ku aikatawa mutum ya rika fada abu da baki amma ba a yi sai Allah yake kabura makkan indallah lallai wato kyama ya girmama kyamar da yadda Allah yake kin abun da munin abin da kyamar abin ya girmama a gurin Allah madaukakin sarki Allah yana kyamatar abin kuma yana ganin sa a matsayin abu mai muni ka rika faɗa abin da ba ka aikatawa an taqulu ma la taf'alun ku rika fadar abin da ba ku aikatawa sai Allah yake inna Allah lalle ubangiji yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi safa yana son waɗanda suke yin yaki dan daukar kalmarsa saffan su yi sahu sahu kamar waɗanda za su yi sallah ka annahum bunyanun idan suka yi wannan sahu ma kai ka ce su gini ne marsusun wanda yake amanna da juna shi sa haka zo sallah za ku ji liman ya ce sahu a tadilu taratu taratu shine ku haɗa jikin ku kenan eh a haɗa jiki an fahimta da kyau ko to shine bunyanun marsus kaga sakan lugulu ai za ga kowanne hadiya yake da ɗan uwansa idan ka kalli gudu to Allah madaukakin sarki yace sabbaha lillah mun ji tarjuma duk abin da ke cikin sama da ƙasa gaba ɗaya sun yi wa Allah tasbihi mun samu wannan sabbaha sabbaha kusan guda biyar a baya wannan ita ce ta ƙarshe a wadda take magana akan sabbaha inda ta zo ne da fi'li mazi cewa duk abin da ke cikin sammai da ƙasai gaba ɗaya sun yi wa Allah tasbihi a baya mun faɗi cewa ita wannan kalmar ta tasbihi ta zo da fi'ili madi ta zo da mudari ta zo da amr ta zo kuma da masdar saboda girmanta fi'ili madi sabbaha lillahi ma fi samawati wa ma fi ardi mun ji wannan fi'ili mudari shine surar gaba sabbihu lillahi ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم فيل أمري كما سبح اسم ربك الأعلى مصدر كما شيني سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى آخر الآية wannan ka kowanne sai wannan kawai za ka fahimci lallai wannan sura ko wannan kalmar tana da girma a gurin Allah tana da girman gaske shi yasa zaka ga wato mutum ya dauke ta annabi ya faɗa a wurare daban-daban waɗanda ba lissafa ba ba banda subhanallahi wa bihamdi subhanallahi wa bihamdi da aka ce kai dari akwai kuma wata daban subhanallahi wa bihamdi subhanallahi azim wanda aka ban ma kofa buɗe saboda ana so ka rika yawan ya zanto bakinka ya saba da wannan tasbiya sarkake Allah madaukakin sarki duk abin da ya zo ne dace da Allah baka kore masa ba ka ganin ko da wani abu aka jingina wa Allah Allah ya bada labari ita kalmar da yake amfani da ita zaka ji yana subhana subhanallahi amma yushrikun duk wannan kalmar duk lokacin da aka dangana wa Allah wani abu da bai dace da shi ba ita kalmar ake amfani da ita Allah yana kore duk wani abu da bai dace da shi ba sannan ita ce kalmar da Allah ya gaya mana ba wata halitta abin kasa da masu rai da marasa rai da za su yi wa Allah tasbih wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi rabbih walakin la tafqahuna tasbihahu innahu kana aliman ghafura san suratul isra ba wani abu da baya wa Allah tasbih sai dai ku ba ku ganewa amma idan ka ki wa Allah tasbih za ka sa riga ta yi idan ka ki wa Allah tasbih takalmin da ka sa shi ne sai dai kai ne ba ka ganewa duk wanda yake ji da kafirci duk kafircin sa kayan jikin sa suna wa Allah tasbih walakin la tafqahuna tasbihahu ba ba bayyana tasbih ai anan ne wani suka samu al'ada cewa idan mutum ya mutu ga yadda ake ji a zo za ku kai shekarun baya da har rigima ake a wasu makabartun amma yanzu da yake ana ta karantarwa an daina ko ta wuraren kaje za a gaba wannan rigima cewa kasar da aka ɗebo wa ita za a mayar a fara ba a ta rigima sosai za ga wato wani lokacin ma dangin dangin ko kuma ƴaƴan mamakin ne saboda suna da bambancin fahimta sai ga an yi ta tabbaci a makabarta saboda ƙasa kawai da za a yi cewa wannan ƙasar da aka ɗebo ya cikin ita za ta da sama ta wajen kuma ta koma ƙasa wai dalilin su shine saboda ita ce mai yi wa Allah tasbihi wai da an yi tasbihin Allah akan ta wannan kuma ba ba ita za a jibga ba tun manta bi an TikTok sun hau ko ba ga bane ba ba ran ta cikin bane ba san me ake ba to ka ga ba wannan ne dalili ba dalili shine in magana kuke na tasbihi ai cikin ma tana tasbihi ita ma tana yi saboda haka ba wani abu da bayan Allah tasbihi babu hatta am cross din da aka dora akan coci yana wa Allah tasbih hatta gunkin da aka makala ake zuwa a roƙa shi ma yana wa Allah tasbih walakin la tafqahuna tasbihahu kaga gwara ma da bara wasu da suka ce a dalili shine kasar da aka dibo ta sama wato ta sama wai ta fi danko gwara wannan dalilin ya bi cewa ta fi danko akan wancan an fahimta ba shi ne ma wasu na faɗa wancan din suna faɗa ta wanda ji ne sosai wani yana bayani ma wa'azi yake akan wannan saboda haka suna faɗa wancan din an fahimta da kyau ko to saboda haka wannan ko wancan ko wancan din ma ajar Allah bi amin sallah to wanda aka diba haka ni ba kasar da aka ɗebo ai ba a so duka ta koma domin kada ya zama tudu wani abu da na gani ina so kawai in samu can in yi wa ma maliman tambaya na ga kadantar makabarci ta fara zuwa makabartar gandu wannan tiles din da ake yi a zo a rika mofin na ga wasu kaburbura da wasu tiles an yi su tiles masu tsada sun fi na masallacin nan kyau kamar mabul ma haka wannan wato ran da na fara gani wannan kwanan nan da aka yi mutuwa hankali na ya tashi wannan da babu wannan kazantar a makabartar to nake sai a kaban zuwa ran yi wa malam liman tambaya cewa a maliki yanzu akwai wannan wannan eh kawai sai ce a maliki malikiya ta yadda da wannan wannan abin da ake zuwa a yi a zo a lele kabari a zo dan su can guraren da ake har zuwa ake a mofi wallahi alazim har mofi ake saboda haka wannan kazantaran aka bari aka yi shiru to makamantar za ta koma kuma wannan gine-ginen da ake kun san cewa yanzu wannan makamantar da yawa bai wai ake idan aka koma gaba ɗaya gine-gine an daina mai mai sai dai a nemi wani gidan domin ta an gine ta wayannan abubuwan sai ka rasa sai ke damun al'umma wallahi ana kallo abubuwa za su zo su lalace kuma an yi shiru ai da authority shine kawai wannan kaga mai gari da liman kadai da authority yawa to da haka su kadai suke da sulta su kadai ne wasu sulta amma wannan tsarin da aka dauko in aka tafi a kan ko wallahi nan ga wannan makamantar ba za ta yi kyau ba Allah ba za ta yi kyau ba amma yanzu duk wanda ya san tsarin makamantar na ya san yanzu bai mai aiki idan aka gama wannan gine-ginen da wannan babul din da tirazu za ta koma irin magabartin jirkuti saboda haka ba daidai ba ne ba daidai ba ne saboda haka duk abin da ka sani yana wa Allah tasbih da wanda baka sani ba su akwai mala'ikun da Allah ya halitta ma duk da Allah ya halitta su numfashi su tasbihi numfashi yadda kake numfashi ba tsakautawa yanzu ba wanda yake ce bari ya da numfashi na minti biyu ya dan huta ai ba magana hutu to saboda haka su gaba ɗaya aikin su kenan tunda Allah ya dace kuma ba mutuwa zaki ba har sai Allah madaukakin sarki ya kai su lokacin alkiyama aikin su kenan yi za muke cewa in ka ba Allah san ka kaiwa kar ka dauka ka ƙara Allah wani abu bar ka ƙara Allah matsayi in ka ba Allah san ka kaiwa mutum ya ce ai ba za ma ai kaza ba ko ai yo a duniyar jama'a idan ka zo wani kai aikin Allah kai abin da Allah zai so ai san ka kaiwa ballan tara kuma abin da ya shafi lahira ko ka dan wani yanzu kai man laifi zai ce na ma dina gunka sallah karatun da aka ma na dina zuwa wai irin ya bata ba din nan kenan to ai kan ka kaiwa sun kare na zuwa sai karatun zai rabu oho ko kuma a daina yi ba ma san baka zo ba la mahalla laka min al-i'rab kuma gaskiya ba za a daina faɗa ba ka gani to saboda haka ko da yake wayannan su ne abubuwan da mutane ya kamata su kalla da abin da zai amfanar da kai kar kai wasa da to wannan shine tasbihi ma bi samawati wa ma bil ardi yusabbihu lillah duk abin da ke kaga nan amma ga yawa sun yi wa Allah tasbihi ba ma suna yi ba sun gama yi already sana ko wanda aka baka fi'ili mudari suna nan sune kuma ka san fi'ili mudari ya fi kowanne karfi domin shi mutum da yake yin aikin kuma bai gama ba ya hawo ka tabbe shi ne ka tafi ka bar shi yana yi ba ka san yaushe zai gama ba shine mudari shi da yake da kwari wa huwa al-aziz Allah shine mabuwayi ya fi karfin kowa domin bayanin da zai a nan gaba kan wani mai iya yi ya kawo wani labari daban al-hakim kuma mai hikima da wisdom da hikima yake ajiye komai in ka ji Allah madaukakin sarki ya ce a tashi a yi sallah raka'a biyu da asuba sannan da rana ka gaji kuma yake kai hudu hikima in wani ne yake ai kamata ya yi ajiyin nan da rana domin an gaji da daddare kuma tun da an tashi na shaɗa na wabar shafin ka yi hudun da asuba wannan ba tsarin ka bane na Allah ne ya fi ka sanin hikima to shine yake ya ayyuha allazina amanu ya wanda suka bada gaskiya lima taqulu inna ma la taf'alu me yasa kuke fadar abin da ba ku aikatawa malin ce inkarun alaman ya'idu wa'ada wannan ayar tana inkari ga masu dauka alƙawari aw yaqulu qawlan la yasidi ko mutum ya faɗi magana da wani cikawa ka ga ya mutane gaskiya ko za su ja hauki cewa kaza gaskiya ba zan iya ba abin da zan iya kaza ne kawai ba wani kwana kwane mutane suka da farko za a fara jin haushin ka amma idan abin ya fara yaduwa ka saba da shi to kowa zai gani kamar doka ce ai lokacin da aka zo ka yi doka a wani guri ko wata ma'aikata ko makaranta ko wani shago da kake da shi kai doka wasu a farko ya ce cewa ka tsawwala amma a haka ana tafiya kuma za a gane cewa mutane za su saba da hankali za a saba duk wanda ba ya zo za a ce a shi fa dokar ta kaza ce haka yake to shi ne Allah madaukar ma da yake gaya mana wali hada استدل بهذه الآية الكريمة من ذهب من علماء السلف إلى أنه يجب الوفاء shi da wannan ayar mai girma wasu daga cikin malamai ke cewa tana nuni akan cewa lallai cika alƙawari wajibi dama Allah ya faɗa a Maida ya ayyuha allazina amanu aqu bil aqul ya ku wanda kuka bada gaskiya ku rika cika alƙawari shi ke mutlakan saboda haka wajibi ne mutum ya cika da wannan wa'tadu aidan min as-sunna sannan ka ƙara kawo dalili a sunna annabi cewa bi ma sabata fi sayyi'ain dangane da abin da ya tabbata a Bukhari da Muslim anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kala annabi yace ayatul munafiqi salata alamomin munafiki guda uku alamomin munafiki uku idan haddasa kadaba ba idan zai magana ba in zai zancar in dai zai bada labari to sai ya jaro ta akwai wanda za ku ga an gane kawai ko abokai yana fara magana wani zai kalli wani don kai idan ka shiga wannan layi ka shiga uku wallahi kar ka kaje ai ma je da wannan ko mutuwa kai je ka jara Allah sarki Allah ya ji kansa amma sun san makanici ne ke kawai dai tara wani lokacin kun san mutanen mu suna murabulci in mutum ya mutu a rika tara saboda yan uwansa eh a rika mutane tara amma an san ƙarya ne maganar da ake faɗa to kar ka so ba kar ka koma ɗero maganganu na ƙarya ka faɗe su kawai don ai dariya ai annabi yayi magana a wani hadisin daban cewa kan mutum ya zama irin wayannan mutane wanda zai rika kirkira ƙarya don ai dariya kawai to akwai wayannan wasu ma sun maida abun sun buɗe shi kawai za a samu kuɗi za ga wani a fejin sa na TikTok gaba ɗaya ƙarya yake yi kuma ana saboda neman followers kawai ɗazin nan nake ganin Amerika ta yi banin TikTok gaba ɗaya a Amerika ku duba dai ku gani wai shi yake ƙara ɓata musu tarbiyya Amerika ba da yau din nan ta yi banin TikTok da yau nake Allah ya sa wannan ya bayar ya gane shi ma ya sa mana ya sa mana doka gaba ɗaya ai bani saboda karshen mu kan mu kan mu karshen matsalar mu wallahi tana ga wannan TikTok ɗin to gaba ɗaya sun ce wasu sun ga abin da ya shafi maɗugo da yawa wai waɗanda ba su cancanta ba su fara maɗugo wata hanyar TikTok suke koya haka nan ba su LGBTQ gaba ɗaya da suke kalla sun ga sannan masu yara ba ɗaukan bindigu su shiga aji da har bai malamin da yan aji duk a TikTok suke koya sun gano kaga dai kana magana da tushen kafirci yanzu kace Isra'ila kace Amerika ai an gama to sun yi bani da jeho sun ma ne gaba eh sa ba za ta ƙara aiki ba Amerika ko kaka tana yi to a Najeriya ne kana zuwa ta tare da yi kaga masu tafiya sun siyo shi ga taka su turo nan asbari a Amerika ba yanzu ba kuma dan Allah ba kuma ba lada dan ba dan lada suke ba shi da yake cewa ko ko tuwa dan wuya ba lada ka su ba wai sabon tsoron Allah ne yasa suke ba kawai gani suke abubuwan sun ike wane mutum to saboda haka idan haddasa ba idan zai magana ba dan waje ce idan zai yi in zai zantar in dai labari zai bayar zai ba wa mutane labari to sai ya ce ko ta sai yayi kwai wa idza wa'ada akhlafa in yayi alƙawari sai ya saba in dai yayi alƙawari kowane bangare abin ta kai kiran nan nake gayawa mutane hatta komai mun rainan komai yanzu waje ga mutum ya zo in taro za a yazo da wuri ka dada da wuri yake zuwa kamar bature zagin musulmi ne wannan musulmi baya cika alƙawari kenan sai bature kai ka dauki rigar musulunci kawai kai fankon ne shi ya dau aikin gaba ɗaya yake aiki da shi ya baka da rigar kawai wannan ba daidai bane ya kamata mu gyara mutane su koya kan su wannan dabi'a Allah bari zaka ji ana cewa alattaruri wani ya fita daban saura mun biyar za ka ga bakin kofa duk ɗalibai za ka ji kowanne ɗalibai suna da malami guda ɗaya kilo da yake da wannan tabiya za a gaya ma saura mun biyar yana bakin kofa saura mun ɗaya zai zuro kafarsa duk akwai wa'annan yana shigowa kuma ba zai fita waje lokacin sa ya fita don ya fito ba ma ba su shiga wani saura rabin awa ko awa ɗaya ya fice ta shi ba wannan saba alƙawari ne ba kana da awa biyu kaje kai awa ɗaya ka guje dan kana da wani abu wallahi sai Allah ya tambaye ka kar mutum ya dauka wajen yana zuwa ya koyo ba Allah a cikin wannan abu wannan rajin da ake wa ai shi ne haram din in dai lokacin ka bai shiga ba kaje ka karɓi kuɗin ka ci haram wallahi ka ci haram ba dawowa jeji za ka yi kai ta zagin zuwa gabanni ka ce ai kai ma azalimi ne domin awa biyu aka dauka da gaba da yi ka faɗa cewa kai ba za ka yi awa biyu ba awa sai ma ta ije duk irin masu tsara kan tebul a biya mu a rubuta ma a haka amma dai ka karba awa biyu a ce ma sai mu kuwa wato me sunan sa credit unit ne kana da 10 hours to nan 10 hours din sune hakkin ka idan ba kai ba kai da Allah kuma Allah zai tambaye ka na uku wa idza atmina hana idan aka amince masa sai ya ha'inci an yarda da kai an amince da kai amma ka zama kha'in shi sa Allah ya ce alamu kha'inatal ayun wa ma tukhfi sudur hatta za ta fido wata ta zo cewa kai ga mai takawa amma kallon ta kake ta gefe ko ka koma aiki kawai da ka zo wucewa a wayar ka za ka ta ganin yan TikTok suna rawa ka gama ganin ta a waje kuma ka fito waje ka nuna baka a cikin aiki ka nuna a waje baka kallo in a waje ne ba za ka ce ana zuwa za ka ce da Allah wuce nan ɗan iska kawai wuce su kuma in ya koma aiki kallo yake haɗu na tala a yin kenan haɗu na tala a yin kenan to shi ne yake wa fil hadith al akhar fi sahih a wani hadisin da wani ya zo a bukari annabi yace arba'un man kunna fi kana munafiqan khalisan dabi'u hudu duk wanda yake da wannan dabi'u ya zama tataccen munafiki tattan munafiki wanda dabi'u ne sai annabi alaihi salatu wasallam yake wa man kana fi wahidatin minhunna duk wanda yake da ɗaya daga ciki kuma ba hudun ba kana fi khaslatin min nifaqi to yana da wata dabi'a ta munafiki hatta ya da har sai ya bari to shine zaka a ruwayar annabi alaihi salatu wasallam ya kawo yace wayannan guda uku idan hadaka kadaba وإذا وعد أخلف وإذا أتمنى خيرا وإذا عاهد جدر كما وإذا قسم فجر إذا تهدى in aka yi rigima da shi to za ga baya tsayawa daidai wannan gurin sai ya rika ɗebo kalmomi munana yana faɗa kuma ya rike wa mutum ciyar da ƙafi to wannan ake da shi ne wai za ka sama fajara akwai da ga inda kuka samu sabani to sai ba shari ai da ma kaza ma aka yi kaza to wannan shine fajir ko aka zo yake ne ne an zo tulu yace shi tam ka sama fajara ke to shine kabura makka ne inda Allah abin kyamar ya girmama a gurin Allah shi da Allah ya gaya mana ai kaga abin da Allah ya kawo da abin kyama banda wannan ma ya kawo auren uwa ko auren iyaye wala tanki huma na ka abaukum min an-nisa'i illa ma qad salafiti innahu kana fahijatan wa maqatan wa sa'a sabila kada ku auri waɗanda iyayenku suka aura sai abin da ya shuɗe a baya a jahiliya suna yi domin mutum idan baban ya mutu matan sa goma sai ce to din na gaje ku har da babar sa duk ya gaje su sun zama matan sa in ya ga dama ya ce to ke umma na cire ke banda ki sauran kuma gaba ɗaya sai ce duk matan sa abokan zaman umma to saboda haka wannan shine Allah ya kirawo shi da abin kyama mai muni kuma mummunar hanya to shine kabura maqdan inda Allah an taqulu ma la taf'alun ya girmama a gurin Allah ya girmama abin kyama da tsana a gurin Allah madaukakin sarki ko rika fadar abin da ba za ku aikata ba wa dhaba imam malik rahimahullah imam malik ya tafi akan cewa ila annahu idza ta'allaqa bil wadi lalle idan mutum ya rage wani abu da alkawari to wajibi ne cika wajibi ne cika shi na kace da zaka ce mutum ka je kai aure kullun ne aikin kafin nan dai kullum rabin kwano ka zo karba to sai ka wai sai ka dora shi a cikin bera kuma tun da ka dora shi sai ka farke saboda kullum sai ka wai domin alƙawari ke in dai abin da za ku ci ne bi rabin kwano kullum ka zo zan baka to sai ka bayar sai dai mutuwa kai domin alƙawari ne su ba ka wasa da alƙawari shi yasa wasu suka tafi akan cewa wajibi ne mutlakan wasu kuma ka ce a wato aya ta sauka ne akan masu cika baki ba musulunci ya zo an dawo madina jiyo suke ta maganganu cewa ya kamata ba a wajen ta yaki abinda cin kashin da kafirin suke musu yayi yawa sai Allah madaukakin sarki ya tuna maka cewa wannan magana sai Allah ya ja a kurke hannunku ku kyale fasikin yayi yawa amma ku yi hakuri ku ko aidiya kuma a ce musala ku kame hannukan ku ku dai sallah yanzu kawai alam tara ila alladheena qila lahum kufu aydiyakum wa aqimu as-salata wa atu az-zakata falamma kutiba alayhim al-qital idha fariqun minhum yakhshawna an-nasa khashyata allahi aw ashadda khashya wa qalu rabbana lima katabta alayna al-qital lawla akhartana ila ajalin qarib kul mata'u dunya qalilun والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة yake ba ka ganin waɗanda aka ce da su ko ku ayyakum ku kame hannayenku wa aqimu salata ku tsaya da sallah wa atu zakata ku bada zakka ina faɗa a karkashin zakka cewa jama'a duk mai so ya fitar da zakka kada a yi la'akari da da labarin ku da ita a koma kan azurfa a fitar da zakka yawwa saboda haka miliyan biyar ɗinka ta ije ka ka fitar da zakka in ba haka ba masu zakka kullun nisa suke wannan ba kace yadda la inda ita za a yi ba an daina fitar da zakka saboda haka kana fitar shekara hudu baya kana fitar da zakka akan miliyan biyar to yanzu kana da ita fitar da zakka kawai malamai sun tafi a dawo kan fifza a kare azab in ba haka ba masu taimako za su ƙara nisa kuma mabukata sun ƙara yawa saboda haka ƙara mutane su nemi albarkar Allah da miliyan biyar ɗinka ka fitar da dubu ɗari da ishirin da biyar ka ba da zakka dubu ɗari da ishirin da biyar ba wani kuɗi ne a ciki ba sun da cin nawa ne in ma baka fitar ba a abin da motar ka za ta fi wannan ɗari da ishirin da biyar domin wataƙila sai ka yi ɗari da hamsin za ta fita ko kuma wayar da iPhone 17 ta ciwo jikirin sai da kawai wani ka fitar ka nemi albarkar Allah to shi ne wannan kullum muna ƙara gaya wa mutane harkar zakka kada a ce wai kaza miliyan biyar kake fitarwa ci gaba shi ma aƙallu sadaq ai ana nan a ƙasar aƙallu sadaq ba shi da iyaka shi ba ba kaza a in ƙa'idar sa za a ji ko yau za a je ɗaurin aure dubu ɗari aka baya in wannan ƙa'idar dalar za a ba ai ɗari da wani abu amma ka ga karɓa aka yi ko dubu hamsin aka kawo karɓa za a yi karɓa za a yi saboda haka a daina itibari da da azama ko dala to Allah yake falamma kutiba alaihim alqital yayin da muka wajabta musu yakin kuma idza fariqum minhum sai ga wata tawaga daga cikin su ya sauran nasu suna tsoron mutane su ba su cika bakin nan cewa a ba su dama su yaki to sai da kin koma cika baki ka kashi yace la irin yadda suke tsoron Allah au ashadda kashi a ko fiye ma da yadda suke tsoron Allah sai Allah yake wa qalu yaskar ka cewa rabbana ya ubangiji mu lima ka tabta alaina alkitab me yasa ka wajabta mana yaki su ba ka ce ayi wajabta musu a baya laula akhartana ila ajalin qarib dai an kara mana lokaci ba yanzu ba sai Allah yake kul kene da su mata'u duniya kalil jin dadin duniya ta kalle dan ne hankali yanzu ya ga wannan duniya ba wani dadi dadin ta kawai ya ranto kana bin Allah shine kawai dadin anan sakina take wal akhiratu khairun liman ittaqa lalle lahira ita ce mafi alkhairi ga wanda ya tsoron Allah in kana tsoron Allah kana kwatantawa to Allah ya da Allah zai rika baka nutsuwa wala tuzlamuna fatila ko da dai abara a zalunce ku ba ko da da da rigar wato kallon da biro Allah wajen zalunce ku ba aina ma ta kunu duk inda kuka kasance yudrikum al-maut mutuwa ta zo ta riske ku walau kuntu fi burujin mukayyada kuna kuna cikin manyan manyan ganuwoyi za ga wani gidansa kafin a jiga sai an haɗu da wato gurin tsayawa biyar shida amma haka mutuwa za ta wuce ta je ta ɗauran ta fice ba su ma sani ba to shi ne Allah yake kalubalantar mutane shi ne kabura makkan inda Allah an ta kulu ba da ta fa'alu kuma Allah ya kuma faɗa dalili na biyu shi ne wa yaqulul ladina amanu laula nuzila sura wanda suke imani suna cewa me yasa Allah bai saukar da wata sura ba wace fa idza unzila suratun muhkama Allah yake idan muka saukar da surar da take aiki ba ta da ta ba wa zikra biha al-qital aka ambaci yaki a surar ra'aytan ladina fi qulubihim marad sai kaga waɗanda zukatan su akai rashin lafiya munafikai kenan yanzuruna ilayka sun tsarawa ido suna kallon ka nazaran da mabiki alaihi min al-maut irin kallon waɗanda aka tumar tumar yana dab da mutuwa wato da jiki ya mutu akan me za a sa mutu yaki kamar wanda suka ga mutuwa marara mali tikana nasu min almu'minina qawla an yufrad aljihad yaquluna law ridna anna allah azza wa jalla dallana ala hadd al'amali ilay wasu mutane sun kasance suna faɗan wannan cewa ina ba ina ma mun so Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu abu da aikin da ya fito ai Abdullahi bin Salam ya faɗa cewa dalilin saukar surar wata rana ne yake tazakarna sai muka zauna muka tattauna a matsayin mu na sahabban annabi cewa wani ya je tambayo mana wani aiki ne fito yiwa a gurin Allah wani aiki Allah ya fito kowa bai je ba ana haka kawai sai Allah annabi ya turo mutu wani sahabi ya zo karanta musu wannan aya wannan sura gaba ɗayanta to ga abin da Allah ya fito a cikin Allah zai faɗa cewa abin da ya fito shine jihadi al-jihad ma fi ila yawm al-qiyamah saboda haka kamar da ayoyin karshe za su faɗa to shi Allah ya ce ayu alladina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun inna Allah yuhibbu alladina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka gani sai aka ga musu tobe kun tambaya ne Allah ya fito sai aka ce Allah yana son waɗanda suke yaki dan ɗaukar kalmarsa kuma su tau ka annahum bunyanu kai ka ce wani gini ne suka haɗu in aka haɗe kusa da kusa ba gudu kenan marsusun wanda ya manye da juna kamar da gudu yake in wanda ya haɗu da wanda wanda ya haɗu sai ka ga yayi kwari har an yi gini an yi hawa hawa ba Isa annabi yace al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dan mu'mini a gurin mu'mini kamar gini ne kashin sa yana karfafa sai yayin da ka tsora bulo na biyu to kana tsora na uku zai kara wa na biyu karfi shi ma na biyu ya kara na uku haka shi ta kariya har ya je inda za a shine ka annahum bunyanun marsus lallai kai ka ce gini ne wanda yake marsusun amanna da juna mali yake ba ma bai da zalik fi nafarin min al-ansar fi ma abdullahi bin rawa qalu fi majlisin law na'lamu ayyu al-amali ahabbu ila Allah sabai suna zaune cikin su hadda abdullahi dan rawa irin cikin ma wa annabi alaihi salatu wassalam suna cewa da mun san me Allah ya fito la azilla biha hatta nabu kace da mun yi aiki da wannan abun har mutuwa ta kama fa anzalallahu hadha fihim sai Allah ya saukar musu da wannan Abdullahi dan Rawaha yana ji yace la abrahu hadisan fi sabilillah hatta abu bazan guje ba ina tare da yaki da saukar kalmar Allah har mutuwa za ta zo shi yasa za ku ga shahada akai ba a wannan yaki a wannan yaki akai wannan shahada ya sala Abdullahi bin Rawaha su su uku da Jabir bin Abi Talib da Abdullahi bin Rawaha da waye da eh ya hayya ya hayya in ji wani bandin Ronaldo no wallahi wasu za su ga yanzu nan da gudu ko kaji ba ta Messi no za a ga ma a yakin buta su su uku da annabi yake in wani ya jihada wani ya karbi tuta idan wani ya jihada wani ya karbi tuta su ne Khalid bin Walid ai shi ya kubutar da yake. Ai shi ba kake shi ba. Khalid bin Walid da ya mutu akan shimfidar sa. Yana kuka, yana wa kaman ni yanzu zan mutu akan shimfida ni. Kuka ya rike yi wallahi. Cewa shi ne zai mutu a shimfida. Shi to yake mutu a fagen fama. Da kuma Allah ya kaddara ba. Ba na ba waye ɗaya. waye ɗaya kamin kamin ba haka waye ɗaya shi za kawai ya barka kenan Allah ya sauke to Allah madaukakin sarki yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi sabban ka'annahum bunyanun marsus ما يجي هذا إخبار من الله تعالى بمحبة عباده المؤمنين wannan labari ne da Allah ya gayawa wato ya ba wa mu'minai cewa yana kaunar su duk abin da aka ce Allah yana so to kai kokari kai kaga Allah madaukakin sarki cewa yi wa yasalunaka anil mahid qul huwa adan fa'tajilun nisa'a nisa'a fil mahid ko ولا ولا تعجلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله فيك إن الله يحب التوابين ليوم توبة مع الله لا تنسى ويحب المتطهرين sannan kuma yana son masu ƙarfi masu tsafta shine wanda suka cewa shi yawan yin alwala ke فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين duk abin da Allah yake so inna Allah yuhibbul muhsinin wallahu yuhibbul muhsinin duk abin da aka ce ma Allah yana so to yi kokari ka rike yi domin ka fara cikin waɗanda Allah yake so in Allah yana son ka za ka sha kurban ka abin da ya janyo shi dan matsala ke Allah baya son ka shi da duk wannan matsayin nasu sai zan to wuta shine jagora wuta saboda Allah baya son ka duk abin da aka ce Allah zai so yi to kai ma ka so yi to shine ma da yake gaya mana anan cewa yuqatiluna fi sabilillahi man kafara billah suna yaƙa duk wanda ya wato kauce wa kalmar Allah madaukakin sai li takuna kalimatullahi hiya al-awliya dan kalmar Allah ta zanto ita ce a sama wa dinuhu huwa zahir sannan addinin zai zanto shine a wato madaukaki yirin jari ala sa'idil adiyat akan sauran addinai mutalib ibnu abi hatim yana da ruwaya daga mutalib yace kana ibnu bunyan al-yadar hadithin kuntu ashhadu liqa'u ina samun labari cewa Abu Dharr al-Ghifari ya faɗi wata magana da nake so na haɗu ne falakin tu ba kulli ya abaza yace ana haka in ji mutar yace na haɗa na haɗu da Abu Dharr nake da shi kana bulugu ne an kari ina haka mu labari kana faɗa wani hadisi wa kuntu ashhadu liqa'u kuma ina so mu haɗu fa kana ki yi ya yi kyau faƙallaki fahadi faƙultu kana ya bulugu ni anka yace ka hadi da ni faɗi abin da kake so ka faɗa yace na samu labarin kana faɗa wani hadi annaka tasumu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hadathakum anna la yuhibbu thalatha wa yujibu thalatha yace wato na samu labarin cewa kana faɗin wai kaliminka annabi alaihi salatu wassalam ya gaya wa cewa Allah yana san wasu abubuwa guda uku kuma yana kyamar uku shi yake menene wayannan abubuwan sai Abu Dawud Jibari yake haka ne gaskiya ne yake to wayanne ne guda uku yake guda uku su ne sai zan faɗa an ba da aikin sauran biyu yake ɗaya daga ciki ne rajulun da zafi sabilillah kharaja mutasiban mujahidan wa laqiya al-adu faqata faqutila mutumin da ya wuce yaki dan daukar kalmar Allah ya haɗu da abokan gaba ne yaki ya raka aka yaki da har aka yi mai shahada yake kuma wa antum tafiduna hu fi kitabillahi almunazzal kuma wannan za ku same shi a cikin littafin Allah wanda Allah ya saukar na farko kenan sai karanto bar wannan aya inna allaha yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus ɗaliban ilimi su dubo mana wanne ne biyu da sauran uku a cikin sunanin nasa'i da sunan Tirmidhi in ka koma zaka ga ko kitabu tafsir kaji ka koma karkashin wannan ayar da hadisin da an kawo to da ke inda za a duba ko ba za a duba ba yawa to shine wannan sai ibn Zubayr yana cewa annabi ya kasance baya ya karka gure sai ya sa an yi tsawo duk ran da za a yaki kafirai tsawo tsawo ake duk ran da za a yaki kafirai sai an yi tsawo kuma tsawo ba ɗaya ba ta ga me da an zo tallagawa ai ba dogon sau ake so so ake ai sau uku ba wai ake gaba gaba dai ai dogo duka ana gaba ba mutum aljirin kuma duk suna gaba wannan kuskure ko mutum goma ne so ake tarabi gida uku kar ai dogon sau inda yawa kuma sai ai dogo amma an fito ai sau uku shine sunna saboda wani hadisi wanda ya nuna cewa an samu sau uku ana sa ran za a yi wa mutum gafara shekiri kala bukatin bin ayyan muttafiqun ba'dahu ila ba'd bukatin bin ayyan yace jiki ya da da jiki ka annahum bunyanun marsus kai ka ce gini ne wanda yake marsusu amanna da juna sai Allah yake
وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْمُنَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ Allah yake wa iskala Musa ka tuna lokacin da Annabi Musa ya faɗa li qaumihi ga mutanansa yace ya qaumi ya ku mutane na ni ba ki uzuna ni ne za kuke cutar da ni Annabi Musa ya ga wa jama'a sa haka ne za kuke cutar da ni wa qad ya'lamuna al-hali kun san anni rasulullahi ilaikum ni ba manzo ne Allah ya aiko muku amma kuke cutar da ni falamma zagu yayin da suka karkace azaban lahu qulubum sai Allah ya karkatar da zuciyar ta mu kan mu da ne daga farkon fatiha da muka fara zuwa nan da muka tsaya mun san cewa lalle karkatattun zukata ne domin sun yi wa annabi Musa tirantaka iri da yawa mun san wallahu la yahdi al-qawmal fasiqin Allah baya shirye da mutanen da suke fasikai mali yake ya kula ta'ala mukbiran an abdihi wa rasulihi wa kalimuhu Musa bin Imran alayhi salam Allah madaukakin sarki yana magana da wato gabawansa kuma wanda yake magana ne shine Annabi Musa dan Ibrahim alaihi salam Allahu qala li qaumi lokacin da yake wa mutanen kalima shi udunai me yasa kuke cutar da ni wa qad ta'lamuna ala hali kunta ani rasulullahi ilaikum ni manzo ne Allah ya aiko muku ai lam tusiluna al'aza ilai lima tusiluna al'aza ilayya yasa kuke jewo min da cututtuka iri wa antum ta'lamun da sidiki kun san ina da gaskiya fi ma ji tukum bihi min risala shi abin da nazo muku da shi na ne na risala na manzan wa fi hadha tasliyatu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi ma asabahu min al-kuffar wannan aya tana lallashi ne ga annabi alaihi salatu wasallam dan gane da abin da ya rika haduwa da shi na kafirai lallashi annabi ai cewa kai ba kai kadai kake yobo annabawan da suka zo kafin kamar su ne kauri daga cikin mutanen sa wa gairi da wasu wa amrun lahu bisabri da kuma umarnin sa da ake yi cewa yayi hakuri shi da Allah yake cewa rahmatullahi ala Musa lalle wato wani ala da shi da Allah yake cewa rahmatullahi ala Musa Allah ya jika annabi Musa Allah ya jika sa laqad ujiya bi aktsari min hada fa sabara an tutar da shi fiye da wannan abin da aka gaya mu lokacin da wani ya zo ya tuhumi annabi alaihi salatu wasalam akan wani abu annabi ya ce Allah ya jika annabi Musa an gaya mun magana da tafi wannan kuma yayi hakuri wa fi ilahi lil mu'minina an yanalu min an-nabi an yuwassilu ilayhi adan a ciki ai tana nuni ga cewa tana hana mu'minai dan kaci abin da zai cutar da annabi alaihi salatu wasalam kamar yadda yake ya ayyuhan nabiyina amanu la takunu kalladina adaw Musa fa bara'ahu Allah mimma qalu kaga wannan ba dai ne daga cikin cututtuka ya ku wanda ku ba da gaskiya kada ku zama kamar wanda suka cutar da Annabi Musa sai Allah ya kubutar da shi mimma qalu dangane da abin da suka faɗa ne suka ce Annabi Musa wa kana inda Allah wajiya Annabi Musa ne matsayi mai gurin Allah sun ce ba wai saboda kunya da yake da ita shi ba da waje ana ganin sangalalen hannunsa kullum yana rufe jikinsa in an je wanka baya shiga ba kaya sai suke cewa bai da lafiya suka ce yana da albara cuta albino ko kuma kuma annabi Musa ba ma fari bane kuma kun san ita ko da yake ita cuta albino ba ruwanta da fari kawai cuta ce ta fata sai suke cewa wannan cuta ce da shi a jikinsa baya so a gani ko kuma yana da cuta ta wato gwaiwa suka jingira masa wannan to shine kamar yadda muka biya hadisin bukari wata rana ya fita wanka ya ware san jeje zai wankan da ya aje kaya akan dutse sai kawai dutsen ya rika gudu da kaya shi ne gudu da sandan sai yana gudu dutse yana ya kai dutse da kata kaya na kaya na yana gunsa saboda haka su kuma suna tsanne da sai da suka hango annabi Musa ya gabara sallan dani a ce lafiyar ta kalau ana ta faɗa saboda haka suna ganin ka kuma sai dutse ya tsaya ya nan Musa ya dauki sandan ne bubbuga wa dutse annabi ne sai ya tsaya yake je da shatar bulalar annabi Musa ta fito a jikin wannan dutsen guda bakwai saboda haka ya dauka yanke ya sa to shi ne Allah madaukakin sarki yake cewa kada ku zama kamar waɗanda suka cutar da annabi Musa ku fabara'ahu Allahu bimma qalu Allah ya kubutar da shi daga abin da suka faɗa wa kana inda Allah wasiya sannan mai matsayi ne a gurin Allah wannan cutarwa ɗaya ke nan daga cikin cutarwa da yawa annabi Musa ya tafi ya bar su ya ɗebi mutum saba'in waɗanda za su je su gana da Allah zaɓaɓɓu kafin ya dawo sun koma bauta ɗan mariki wannan ba cutarwa ce ya dawo hankalinsa a tashe saboda tashin hankali sai da ya wurgi da a taurar da take hannunsa kaga wannan ai fitarwa ce ya rike gemun dan uwan da ya fita yana jan sa yana cewa me yasa ka bari shi a wannan turba yana yabna umma la ta'khud bi lihiyati wa la bi ya kai dan dan uwana ka daina rike mun kai ka daina ja mun gemu domin jan gemu da zafi yana ja masa gemu ya rike kansa kuma me yasa ka kyale shi shi ko sani ne yazo ya yaudare su inni hakitu an takuna faraka baina bani isra'ila wa lam tarqu qawli ya yau wannan kaga wannan ba cutarwa sannan kurkuru a tawo ya roƙa musu Allah ne musu kabaki na ɗan kila daga sama amma sai suka ce da shi wa kuma abin da ya su ga mafi ne shi ake ba su lafiyayyen zuma ta aljanna ita ake zuwa musu daga sama suna sha ka ci in shila ka samu zuma ka dora ka je ka tambayi sarakuna ka ji yayin shila suke da zuma ana faɗa cewa har yanzu idan ka samu zuma mai kyau aka gasa ma in shila ka dilliya ta ko kwana nawa za su ba zai ba za su lalace ba amin ya Allah saboda haka to wannan suke ji ba amma sai wani tsaba cutarwa suka zo suka cewa nan buta malam mun gaji da wannan abincin ya yi ma haka me kuke so suka ce su yanzu gurbi suke so da dankali sai ba ta san wannan abincin wannan ya ce mun lokaci yayi ka ka cutar da mu mu ma abubuwan da muka faɗa dai za mu tsaya nan abubuwan da muka faɗa dai Allah ya ba mu ladan sa wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yaje mana kaji ne zuwa za mu yi sauka a makaranta ta ɗaliban mu hamsin da bakwai ma da ta guda uku amma duk mata ne saboda haka insha Allah ranar saboda wata kila yanayi ba za mu yi karatu ba sai wani satin na gaba insha Allah ta'ala muna gaisa kowa da kowa kamar yadda muka sana muna roƙon Allah da sunayen da kyawawa da tsohon da madaukaka Allah ya sa mu yi taro lafiya mu gama shi lafiya muna roƙon Allah da sunayen da kyawawa da tsohon da madaukaka duk waɗanda suke mana wasiya da addu'o'i na alkhairi Allah ta biya musu bukatu musulmi marasa lafiya gida da asibiti Allah ka wasu lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu iyayenmu da malamanmu da yan uwanmu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka jikan su da gafara Allah ka ba mu tsawon kwana mai amfani idan ta mu ta zo Allah ka sa mu da kyau da imani muna roƙon Allah da sunan ka jawawa da kofin sa madaukaka duk wanda suke mana wasiya da addu'o'i na da kai Allah ka biya musu bukatun masu neman aiki da sana'a Allah ka azaba mu waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure suka ko a gaba Allah ka shiga lamarin Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon mudda Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata muna roƙon Allah da sunayen ka kyawawa da tsofin zaman ɗaukaka shugabannin mu Allah ka shirya mu Allah ka dora ta hanya madaidaiciya اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم آمين